لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي والإكوة بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله هناك صفة مذمومة شرعا التي حالكت الأعمال الصالحة وتنف وتنفقد وتنفده وهي وهي الحسد عرف العلماء بها تمني زوال النعمة المحصول إلى الحاسد وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة ولهذا سبب الكتمة سبب ولهذا السبب كتم الله مجامع الشر الإنسانية بالحسد وهو قوله ومن شر حاسد إذا حسد كما كتم مجامع الخبائث الشيطان بالوسوسة وقال ومن شر من شر الوسواس الخناس وقال الحسين بن الفضل رحمه الله تعالى إن الله جامع الشرور في هذه الصورة وكتمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأف وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى والآية تدل على تحريم الحسد لأنها مشابهة الكفار بأهلاكهم المحرمة والحاسد عباد الله لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه وكلما زادت نعمة الله على عباده ازداد له حسرة فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه ثم إن الحاسد مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه وقال محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى حسدا من عند أنفسهم وإنما هو خبص النفوس وفساد الأخلاق وجمود على الباطل وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى في كتابه وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان عليما حكيما وقال القرطبي أيضا في تفسيره لهذه الآية والحسد مذموم وصاحبه مجمون وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال أو يقال الحسد أول ذنب أصى الله به في السماء وأول ذنب أوصي به في الأرض فأما في السماء فحسد إبليس لأبينا آدم عليه السلام وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأما في الأرض فحسد خابيل لأكيه هابيل عباد الله لا ينبغي أن يتمنى الرجل مال أو جاه أو منزلة غيره فإن ذلك هو الحصر وصبت عن أنس رحمه الله تعالى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إكوانا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أقول ما قال إن صومه من الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da ƙasai mana sake maimaita wannan shahadar bisa annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada tsiran allah da aminci su ƙara tabbata gare shi da shi da wanda suka bihu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan wannan ya'yan uwa na cikin addinin allah ina yi wa kaina da wasici bisa bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a ɓoye da kuma fili mu sani cewa Allah yana muraƙabar mu yana kula da mu a duk inda muke ku sani cewa wa alamu an Allah ya alamu ma fi an fusikun fahadaru ku san cewa Allah ya san abin da ku ɓoye a zukatanku kiyaye shi Allah ta'ala iya jan kunnenmu game da wannan da abin da ɗan adam ya ɓoye zuciyar shi mai kyau ne ko akasinsa sa Allah ta'ala iya da sani da shi kuma zai masa hisabi a kansa a gobe alkiyama bayan wannan mu sani cewa yanda ake ta kwadaitar da musulmi wajen ayyuka na kwarai a dage wajen ayyuka na alkhairi wanda wannan zai ƙara samu mu zammana kusa ga Allah a gobe alkiyama wajen ayyukan da'a da bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'amala mai kyau a junanmu mu da sulhu da daidaitawa da sakin juna da sakin fiska wa juna da yarda da irin abubuwan da shari'a ta yarda da shi a junanmu waɗannan abubuwa malamai suna ta bayani a rubuce a baki suna ta yi akan cewa mu dinga zama cikin kimtsi da shiri domin mutuwa nan tana zuwa tana zarkiwa kowa a duk lokacin da Allah ta'ala ya kaddara kwananka ya kare bayan wannan abu ko mai muhimmanci bayan wannan mu san ko menene zai rusa mana wancan aikin ana ta kudaidar da mu wajen ayyuka na da'a da biyayya ga Allah da kyautatawa da duk abin da zai tara mana lada to amma yana da kyau a san mu san menene zai rusa mana ayyukanmu tunda shari'a ta zayyana abubuwa da yawa cikin abubuwan da bayan kayi aiki ka kammala aikin zai rushe aikin zai lalace aikin zai zama haba'a mansura wannan abubuwa suna da kyau zai daidai da irin abin da Khuzaifa yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah ana zuwa ana tambayar ka alkhairi amma ni kuma shari zan tambaye ka domin na guje masa zan tambaye ka shari ba dan na aikata shi ba dan na tsorace shi na guje masa yana da kyau mu san irin abubuwan da shari'a ta tabbata suna ruguza aiki bayan aikin ya kammala ya je inda ake so ya je amma wa'ansu ɗabi'u da halayya he ya zamto aikin ya rushe daga cikin irin abin da yake rusa musulmi aiki akwai zalunci zalunci karami da babba matukar wanda ka zalunta bai yafe ma ba ka tafi lahira da nauyinsa da haƙƙinsa a kanka to babu shakka da sallarka da azuminka da zakarka za a biya shi wannan hadisi ya inganta akan wannan matsala din abu na biyu riya yin abu ba dan Allah ba dan ka burge ko a yabe ka ko ka ji daɗi to shi ma wani iya ruguza aiki duk yawan aiki riya in ta shigo cikinsa tana rusa shi tana sa ya zama kamar ma ba a yi shi ba abu na uku daga cikin abin da malamai suke zayyana wa iya rushe aiki bayan an yi akwai hasada hasada nan shine kwaɗayin wata ni'ima da Allah yi wa wani ta gushe malamai sun masa ta'arifi da yawa daga cikin munanan ayyuka wanda shari'a ta kyamace su matukar kyama kuma tana iya cikin abin da yake halaka ayyuka ya rushe aiki a nemi aiki a rasa shi ba illa irin illar hasada wanda malamai suke cewa tamanni zawalin ni'imatul mahsud ila hasid shine buri da buratar mai hasada ya ga ni'imar wanda Allah ya masa ni'ima ta gushi wannan shine hasada kuma irin abin da malamai suka mata tarifi kenan mutum ya ya kudiri a zuciyarsa ya so iya ta buri wata dama da Allah ya wa wani bawa a bayan ƙasa baya so ya bude ido ya ganta iya so ta gushe to wannan kudirin da ya a zuciya duk da ba aiki bane da zai fito fili aikata zuciya ce ta yi wannan kudirin to iya rushe mai sallarsa iya rushe mai azuminsa iya rushe mai zakarsa iya rushe mai dukkan wani aikin alkhairi da yake al-imam fakarur razi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa kamar yadda shaidan shine kololuwan karshe a dukkan halittun da Allah ya yi wanda ya yi wa Allah butulci wanda kuma Allah yake zargin sa a Qur'ani a gu daban-daban daban yadda shaidan ya zama shine asharul ashkas almazmuma sai Allah ta'ala ya sabbaba mana ya shar'anta mana neman tsari da waswasin shaidan min sharil waswasil khannas mu nemi tsarin Allah daga waswasin shaidan wanda yake jefa wa'ansu mutane a zuciya yadda shaidan ya zama halitta mafi muni to haka nan cikin ayyuka da kudiri na zuciya babu kudiri mafi muni kamar hasada sai Allah ta'ala na ma shar'anta mana mu nemi tsarin Allah game da hasadar mai hasada wa min shari hasidin iza hasad mu nemi tsarin Allah daga sharrin mai hasada a lokacin da yake yi malamai suke cewa shedan Allah ta'ala ya shar'anta mana neman tsari da shi da wasu sa haka nan hasada da mai ita Allah ya shar'anta mana neman tsari ga ita yasa uquba bin amir sahabi Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama babu mai neman tsarin da ya nemi tsari a game da wanda ya karanta falaki da nasi in dai tsarin Allah kake nema daga dukkan shari na mutum da aljan da abin da ka sani da abin da baka sani ba to manzon Allah ya ce ba mai neman tsari wanda zai kama kafa mai karfi kamar mutumin da yake neman tsari a gun Allah game da karanta falaki da nasi saboda haka mu jaddada karatutukan su a gun da shari'a ta ce mu karanta Hussein bin Fadl Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Allah ta'ala jama'a shurur fi hadhihi sura ya hada dukkan wani shari a wannan sura suratul falaq ta fara qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kaga an ce sharrin duk abin da Allah ya halitta in ma Allah ya tsaya anan ma'ana ta fita gaba daya wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasat fil uqad sai ya ce wa min sharri hasidin idza hasad sai malamai suka ce a wamin shari ghasiqin iza waka sharin dare idan yayi duhu annafasati fil uqat masu kulle kulle suna tofe tofe suna daura daura suna kulumboto da kuma hasidin iza hasad mai hasada a lokacin da ke hasada sai malamai suka ce wannan Allah ya fidda su domin illa da suke wa dan adam suna cikin shari ma kalaka duka amma tasirin su da yadda suke lalata ɗan adam mai yi da wanda aka yi wa to illa su tana da yawa shi yasa Allah ta'ala ya fidda su zikirul khas ba'd al'am kenan Allah ya tsamo su domin sharrin su yake cewa mu nemi tsarin Allah akan su bayan kuma ya dunkule akan dukkan shari wanda Allah ta'ala yasa yake motsawa a bayan ƙasa haka malamai suke cewa mu sani ƴan uwa Allah ta'ala yana cewa wadda kathiru min ahlil kitab da yawa daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara suna buri law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara ku yi ribas ku koma baya cikin kafirci bayan kun imani duk burin ba yahudi da burin ba nasare da burin ba majusi to yaga yau ba mai ba mai cewa la ilaha illallah bayan kasa burinsa kenan duk abin da zai yi da kuɗinsa da mulkinsa da abin da Allah ya bashi dama to burinsa ya raba mutane da addinin Allah ya raba mutane da addinin musulunci to sai Allah ke cewa hasadan min indi anfusihim wannan kuma hasada ce wanda ta fito daga kankin kansu kawai sun san ƙarshen mu aljanna ce ni'ima ce rahama ce to wannan shine ba sa so suna burin wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a mu kafirta kamin da suka kafir domin matsayin mu ya zama ɗaya a gun Allah wannan shine burin su malam usaimin Allah ya masa rahama yake cewa wannan aya ta dullu ala tahrimul hasad tana nuna mana cewa ita hasada haramun ce li'anna li'annaha mashabatul kuffar bi akalakihim domin tana kamanceci ne da kafirai wajen halayyarsu dukkan mai hasada to iya kamanceci ne da kafirai domin Allah ya ce hasadan min indi anfusihim ita hasada ko mai hasada la yazdadu bi hasadihi illa naran tatalazza dukkan wani mai hasada malamai sun ce babu abin da yake karuwa game da hasadarsa illa wuta mai babbaka masa ciki mai babbaka mai zuciya a kullum iya cikin damuwa a kullum iya cikin bakin ciki tattala zafi jaufihi wanda kullun cikinsa iya konuwa domin zai ga abin da Allah ta'ala yi wa bayi shi baya su wa kullama zadat ni'matullahi ala ibadihi a duk lokacin da ni'imar Allah ta yaɗu a bayi izdadat hasra sai kuma bakin ciki da hasara ta kama shi fa huwa ma kauni karihan li ni'matillahi ala hadal ghair kuma shi iya kyama dukkan wata ni'ima da Allah zai wa wani amma mudadul lillahi fi hukumihi iya ja'in ja da Allah wajen hikimar Allah cikin bayi wannan shine illar hasara ya uwa a kullum mai hasara bashi da kwanciyar hankali bashi da nutsuwa bashi da zaman lafiya ta zuciya kuma a kullum iya faɗa da Allah ne me yasa Allah kai kaza me yasa Allah kai wasuwa na kaza me yasa kai gari kaza kai kaza dukkan mai hasada wannan ne a ransa summa innal hasid mahama atahu Allah min ni'ima sannan shi mai hasada dukkan irin ni'imar da Allah ya bashi la yura lillahi fadla fiha baya ganin Allah ya bashi wata dama a ciki Allah ya bashi abin da zai har ya mutu ba zai kare ba amma dan wani abu dan hikkin nan da Allah ya wa wani to shi kuma baya so iya cikin damuwa iya cikin bakin ciki li'annahu la budda an yura fi ghairihi ni'ima domin shi Allah da ya tashi bai baiwa mutum ɗaya duniya ba ya ba wa bayi daban-daban kowa ya kasa ya bashi a hum ya ƙasimu na rahmat rabbik nanu ƙabsamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin li yattakiza ba'dahum ba'dan sikiriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un shi rabon Allah in ya tashi iya zabar wanda ya so a lokacin da ya so a hikimarsa da mashi a sai bayar to shi ko mai hasada a kullum baya so ya ga wani Allah ya bashi wata dama shi dai kullun kansa kansa yake so kuma duk abin da Allah ya bashi ba zai daga hannu ya gode wa Allah ba domin iya ganin ya baiwa wani kuma ya bashi Muhammad Rashid Rida ɗaya daga cikin magabata yake cewa hasadan min indi anfusihim wa inna ma huwa khabsun nufus da Allah ya ce hasada daga kankin kansu to wannan iya nuna mana mugunya zuciyarsu mummunan kudirin cikin zuciya wa fasadul akhlaq da kuma bacin halayya wa jumudu alal batil da kafuwa akan barna da abin da Allah ta'ala baya su Allah ta'ala yake cewa am yahsuduna nas ala ma atahumullahu min fadli su dai yahudawa ko kafirawa kadai abin da suke yi hasada wa mutane akan abin da Allah ta'ala ya bauta daga falala to sai Allah ya ce faqad atayna ala ibrahim alkitab Allah ta'ala ya baiwa iyalan annabi ibrahim littafi domin yayi annabawa da yawa a cikin su wa atainahum mulkan azima kuma ya ba su mulki mai girma shine annabta imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wa hadha huwa al-hasr bi ainihi wannan shine asalin hasada asali kenan Allah ya yi wa wani ni'ima amma mutum ya nuna baya so Allah ya baiwa wani dama a bayan ƙasa wani ya nuna bai cancanta ba wannan shine ainihin hasada kamar yadda imam al-qurtubi ya wa wannan aya fassara allazi zammahu Allah ta'ala wanda Allah ta'ala da kansa yake zargin wannan matakai da rigakafin hasada shine kada mutum ya zamto iya buri duk mutumin da ya cika buri a zuciyarsa babu shakka hasada za ta karu hasada za ta yawa yasa Allah ta'ala yake cewa wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga buri yasa Imam Nawawi a cikin littafin Sariyadu Salihin da yazo babin buri akan duniya sai wani shakari mai ban sha'awa sai yayi burin ɗan adam ya mai zane mai tsawo sai biyo bayan burin da ajali kuma sai biyo bayan ajali da mutuwa duk inda mai buri ya kai ya yi buri to ba zai cimma burinsa mutuwa za ta kama shi ya sa mazan Allah ke cewa babu abin da zai cika cikin ɗan adam illa tura duk wani ƙoƙarinka da wata dabararka da wani komai da za ka yi na dabara to wallahi burinka ba zai cika ba abin da zai cika ma ciki shine kasar kabari kawai wani zai sau nawa ana kinkimo aiki wani na alkhairi ne ma amma ba zai yi shi ba inda Allah zai cika mutane burinsu to a galabiya masu niyyar alkhairi Allah zai cika musu burinsu to amma da yawa akwai masu niyyar alkhairi amma wallahi ba sa zuwa kan niyyar tasu Allah yake dauke su ballantana kuma wanda ya kudire shari'a zuciyarsa ballantana wanda ya kudire duniya kadai yake bukata a cikin ransa da zuciyarsa suna min babi aula akan inda Allah iya kama mutum ya mai hisabi tun kafin ya mutu to irin su ne Allah zai musu hisabi domin zuciyarsu ba ta da kyau in ma Allah ya cika musu wancan burin to ba abun alkhairi za su aiwatar a bayan kasa ba to shi yasa Allah ke kar ku yadda ku dinga yawan buri ma faddala Allah bi ba'dakum ala ba'd akan abin da Allah ya fifita shashin ku da shashin ku ba zai yiwu ba yanda ba kai ka kawo kanka duniya ba ba kai kaiwa kanka lafiya ba ba kai ka eba wa kanka kwana da yanda zaka yi a duniya ba to haka nan wancan da baka so yayi to shi ma Allah da ya ma fashe masa ba kuma dukkan ku halittun Allah ne ba wani wanda ba Allah bane halicci shi in kana so ka zauna lafiya to ka so wa dan uwanka ya zauna lafiya in kana so ka ji daɗi ka so wa dan uwanka ya ji daɗi idan kana so ka zauna da iyalanka lafiya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to ka soma wa dan uwanka haka wannan shine cikar addini kuma shine manufar addini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi haka manzon Allah ya ce imanin ɗayan ku bai cika har sai ya soma wa dan uwansa abin da yake so wa kansa yanda kake so tsakani ga Allah Allah ya yi wa wani ni'ima Allah ya yi wa wani rufin asiri kake ta fama baka zauna ba baka tsaya ba kake fama sai ni'imar ta gushe a tambaye ka tsakaninka da mahalicinka kana so ka yi ni'imar ta gushe a gunka kana so abin da kake so wa wancan kai kana so a yi mashi kaga cirka izan kisa mutum ziza wannan rabo ne na zalunci har in ba ka so abin ya fada a kanka to kar ka yadda ka so ya fada kan wani to sai Allah ya gama magana ya ce lirijali nasibun mi maktasabu su maza zunzurutun maza suna da rabo a gun Allah irin tsururuta su da aiki iya kokarinka ko kuma iya rabon da Allah ya yanka masa ka bacin mashi duk hasadar mai hasada da gabar mai gaba da kin mai ki abin da Allah ya yanka masa ka cin mashi walin nisa'i nasibun min maktasabna su ma mata a tsarin su akwai irin rabon su da Allah ya yanka musu kuma su ma sai su cin mashi sai Allah ce was'alullah min fadli in ƙari kake nema ka roƙi Allah ya baka ba wai ka guji ka so wancan nasa ya gushe ba a'a shi na gun Allah baya karewa ai ma inda kuma yan fadu wa ma inda Allah baq naka ne kake jin tsoron zai kare amma na Allah baya karewa so yake ma ka roƙa ya baka din shi mara ba yake da mai roƙo ya bashi an fahimci wannan to sauka an mun fahimci wannan aya wallahi kowa zai zo na lafiya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadi la ta mutunna ahadu kuma ta tustuk min rizqa sai da ce na rantse ga wanda rayuwa ta take gari shi ba ran da zai faɗi ya mutu sai ya ci arzikin da Allah yanka masa kowaye shi wannan rubutun da mala'ika ya maka na cikin mahaifiyarka bi katabi rizqihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id wala sai ka cimma shi ba wanda zai gushe daga wannan rubutun rubutu ne na kaddara tun azal haka aka yi shi ba wanda zai guce daga shi zaman ka lafiya sai ka bi dokokin Allah akan rayuwarka sai ka rayu lafiya ka gama lafiya amma matukar zaka sa shedanci zaka sa son zuciya zaka sa hasada da kyashi da bakin ciki to dan adam zai mutu cikin bakin ciki kuma zai tafi cikin bakin ciki a rayuwarsa ta duniya ba zai gama lafiya ba ko babban hasara mutum ya mutu a nuna mai aikinsa na lada a ce hasada ka ta rushe wannan babu hasara ta kai wannan shi yasa manzon Allah ke ce a tadaru na madil muflis shin kun san hasararrai a lahira kun san tababbe wanda ya je da aiki karbabbe amma munin aikin siyasa aikin ya rushe an biya bashi da shi a shimfidar kutuban nan mun ce hassada tana cikin abin da yake rushewa mutane aiki hadisin manzon Allah ya tabbatar da wannan ba ɗaya ba ba biyu ba amma yau ta'ammulin mutane a yau ya nuna cewa da yawa daga cikin al'umma sun fada cikin wannan wadin wanda ba sa iya fitowa wani zai zauna bayan abin da yake faɗa da bakinsa na muni da ɓatanci wallah wani sai ya dangana gun bokai sai ya dangana gun 'yan tsafi sai ya dangana da gun mushrikai akan cewa me yasa Allah ya wa wannan dama me yasa Allah ya bashi mulki me yasa yake ciniki a kasuwa me yasa Allah ya bashi kaza me yasa Allah ya bashi kaza da yawa kwastomomin boka irin waɗannan mutanen ne mutum ya je ba kunya ba tsoron Allah ya ce ya zo a lalatawa ne a ce ya nemo kaza a kabari ya nemo kaza ya nemo kaza duk a kulla a kulla a je duka Allah ya ba ku daman to mazan Allah ce la ta mutuna nafsun hatta tustukumila rizqaha baran da zai mutu sai ya ci arzikin da Allah ya masa sai ya ce fattaqulla wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata nema idan kun kyautata nema duk abin da Allah ya yanka muku za ku samu cikin kwanciyar hankali idan ma kun ta da hankalinku abinda Allah yanka muku ba za ku wuce shi ba a kullun kissan nan tana ba mu sha'awa mu karanta al'umma ita daga cikin kulafa'ur rashidin akwai wani bawan Allah ya zo ya taro ɗaya daga cikin su ya kama dokin sai kawo shi har gida iya girma shi ihsanin da ya masa na kyautatawa sai ya ce ba je gida ɗaya kuma dirhami guda biyu ba shi domin halaj zawo ihsani da ihsan to shi kuma wannan bawan Allah sai shi dan ya raya mai a zuciya ya ɗauke sirdin abin hawan wannan kalifan ya gudu da shi ya yi ha'inci da ya ɗauke abin hawan sai tafi da shi da ya fito sai ke cewa kash wannan bawan Allah ya yi gaggawa Allah ya kaddara zai samu dirhami biyu a jikina a yau amma ya kasa hakuri ya same su ta hanyar halal shi kuma wannan sirdin a kasuwar Madina a lokacin dirhami biyu ake sai da shi da ya ɗan jinkirin hakuri dirhami biyu zai samu amma ta hanyar halal zai same su amma ya kasa hakuri ya je same su ta hanyar haram imam al-qurtubi yake cewa wannan aya tana nuna cewa ita hasada abin zargi ce me ita kullum yana cikin damuwa da bakin ciki kuma tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye kirare hasada yan uwa shine farkon saban Allah a sama da ƙasa farkon saban Allah a sama shine hasadar iblis ga annabi adam alaihi salam Allah ya ce a gaida annabi adam a mai sujjadar gaisuwa duka aka yi sai iblis yaki daga cikin hujjarsa ana khairun minhu aini na fi shi kun ga hasada ta shigo ciki kenan kalaqatahu min narin wa kalaqatahu min din saban Allah da aka fare wa Allah a bayan ƙasa shine hasadar kabila zuwa ga habila ya'yan annabi adam alaihi salam wanda suratul ma'ida ta bamu labari mu sani ya'yan uwa baya kamata ka dinga burin dukiyar wani ko matsayin wani ko mukamin wani fa inna zalika wal hasad wannan hasada ce ya tabbata daga Anas Allah ya masa Allah kare da da shi yake cewa manzon Allah iya cewa la tabagadu kar ku yi fishi da juna kar kowa ya nuna baya san dan uwansa wala ta hasadu kar ku yi hasada wala ta dabaru kar ku juya juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ko zama yan uwa bayin Allah yan uwan juna aba hurairah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa iyyakum wal hasad manzon Allah ya ce iya jan kunnan ku da hasada fa innal hasad ta'kulul hasanat domin ita hasada tana cinye kyawawan ayyuka kama ta'kulun narul hatab kamar yadda wuta take cinye auduga ka cinna wuta auduga duk girman auduga ba ta lokaci to haka hasar take cinye kyawun ayyuka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muawiya bin abi sufyan yake cewa kullun nas dukkan mutane zaka iya gamsar da su su yadda da kai illa hasidin sai mai hasada domin shi ba zai yadda da kai ba hatta sai ya ga ni'imar da Allah ya mata gushe shine kawai yardar mai hasada da kai duk abin da mai hasada zai faɗa ma wallahi abin da ya ɓoye a zuciyarsa ya ga wannan ni'ima da Allah ya ma bata nan kawai ba za ka iya gamsar da shi ba har sai ni'imar da Allah ya mata gushi Muhammad bin Sirin yake cewa ma hasaddu ahadan ni a rayuwata ban taɓa yi wa kowa hasada ba ɗaya ne daga cikin magabata ban taɓa yi wa kowa hasada ala shay'in ba min amir duniya yace li annahu idza kana min ahli aljanna wanda nake wa hasada ne idan dan aljanna ne fa kaifa hasadu ta zama hasada kuma ala duniya akan duniya wa hiya haqira fil janna idan ka kwatanta duniya akan aljanna ai wulakantacciya ce to mutumin da zai bashi Allah zai bashi aljanna to idan ka mai hasada akan duniya ba menene kuma yace kuma idan wanda nake wa hasada nan dan wuta ne an gane ko wa in kana min ashabi nar fa kaifa ahsuduhu idan dan wuta ne ta zama masa hasada ala amri duniya wa huwa yusuru ila nar na mai hasada a duniya kuma ko masa wuta hasadar ma ba ta da amfani kenan wannan ɗaya daga cikin maganganun magabata alhassan al yake cewa ma ra'aitu zaliman ashbaha bil mazlumi min alhasid yace ban taba ganin azzalimi ba wanda ya kama da mai hasada kamar mai wanda ya kama da wanda aka zalunta kai kamar mai hasada shi mai hasada azzalimi ne amma kuma yayi kama da wanda aka zalunta idan hasada ta yi hasada to za a ga mutum wallahi kamar bashi da lafiya komai ya tsaya masa ya takure ya kasa annishuwa al'umma suna cikin walwala amma shi iya cikin damuwa kaga yayi kama da wanda aka zalunta amma kuma shine azzalimin imamul hasan al-basri yake ban taba ganin azzalimi wanda yayi kama da wanda aka zalunta kamar mai hasada yace nafsun da'im a kullun ransa iya cikin bacin rai wa huzunul lazim ya lazimci damuwa wa gammul la yunfat da kuma baki cikin da baya shigar shi Allah ya raba mu da hasada Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ya mana albarka ya gyara halayyar mai sami lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kansa inda yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah kai mana albarka a gidajenmu Allah kai mana albarka a masallatayarmu Allah kai mana albarka a kasuwanninmu Allah kai albarka a gidajenmu da gonakinmu ya Allah da kasuwanninmu Allah muna roƙonka dukkan shari'a Allah ka raba mu da shi dukkan kuma alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah muna roƙonka wanda suka mutu Allah ta'ala ka ji kansu kai musu rahama mu kuma Allah ta'ala ya sa rayuwar mu ta cika da imani muna addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da ya bujiro mana na rashin daɗi da fargaba Allah ya tsare mu wannan abubuwa da suke nema su dawo ko a dawo da su muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya Allah Allah ta'ala ya ba mu kariya wahalar da muka keto a baya Allah kada ka maimaita mana irin ta ya Allah Allah duk masu son zuciya kan wannan al'amari Allah kai mana maganin su Allah ka bayyana mana gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu ya Allah Allah ta'ala kar ka kama mu da ayyukan da wawaye mu suke aikatawa Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana haɗin kanmu Allah ka tsare mana mutuncin mu ya Allah Allah ta'ala karfa mana asiri duniya da lahira ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman